الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shi ba kuka ce ashirin da shida ko? to ga watan zulƙada ko zulƙaida amma zulƙada afsa afsa zulƙada shi ya fi zama fasaha wa in kana zulƙaida ja'iz amma da abin da ya fi kyau shi ne a ce zulƙada ba zulƙaida ba kamar yadda zulhijja ya fi sama da a ce zulhajja za ka yi cewa zulhajja za ka yi cewa zulhijja lakin zulhijja afsah to sai a kula da wannan a shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 darasinmu na takwas a cikin littafi ta'alimul muta'allim tariqat ta'allumi wanda mun tsaya a shafi na hamsin da uku kuma a cikinsa za mu tashi insha Allah ta'ala littafi da yake koyar da mu shawarwari ga ɗalibin ilimi da kuma ladubba da ya kamata ɗalibi ya riƙa da kuma hanyoyin ya mutum zai ya samu karatu karatun nasu yi albarka kuma ya samu karatu ingantacce wanda muna nan cikin fasuli na fasulin filwara'i fi halatta ta'allumi fasuli da yake magana akan wara'u tsantseni takatsantsan daga shiga cikin haram ko abinda yake shubuha sai muka tsaya a inda malam ya kawo mana kisa wasu mutane da suka je neman ilimi abokai ne suka yi shekaru bayan sun gama karatu sun dawo guda ya zama malami guda bai zama malami ba shi ya dawo kamar yadda ya tafi da shi ne sai malaman garin su suka yi ta mamaki suka tambayi labarin su da yanayin karatunsu da yanayin su aka ga kowa ba laifi kowa yana dagewa akan ilimi to sai dai aka bincika cewa shi ɗayan da ya zama malami akwai wani abu da ya sifantu da shi wanda shi wancan ba haka yake ba duk sanda zai yi muraja a karatu yakan kalli alƙibla yakan kalli gabas zai yi muraja bai ba alƙibla baya haka bai ba garin da yake baya ko da gidansu yana ƙarshen gari to bai ƙoƙari ya ba garin baya sai dai ya zauna inda yake yana fuskantar garin kamar masallatai na garin saboda in yayi daidai da wani bawa da yake addu'a sai addu'a ta shafe shi to sai malaman suka hukunci kan cewa shi dalilin da yasa wannan ya zama malami saboda ladabtuwa da yayi da wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawancin zaman da Annabi ke yi gaba zai yake kallo shi kuma wancan da bai zama malami ba yana ba alƙibla baya in zai mai ta karatu to ashe kenan barin ladabi kwaya ɗaya yana sa ɗalibi ya yi hasara karatu ko ya hasara zama malami sau haka duk abin da kaga an kawo wanda bai saba musunna ba a matsayinka da ɗalibi to yana da kyau kai kokari a ka ɗabbaka shi to hawaye cikin shawarwarin da ya kawo zai taimaka ma ɗalibi ya ce wa yan bari ya kamata ga ɗalibin karatu an yi kusurar salata ko ya yawaita sallah ta nafilfilu ɗalibin ilimi ya kamata duk wata nafila to a same shi yana kiyaye ta kama a sunanin rawati to kar ɗalibi ya bar su shafa'i da wuturi kar ɗalibi ya bar su raka'atayil fajar kar ɗalibi ya bar salatu duha lokaci bayan lokaci kada ɗalibi ya bar qiyamul layli kada ɗalibi ya barta wani yana cikin abin da ke ƙara ma ɗalibi hazaƙa musamman qiyamul layli cikin fa'idodin ta malamai suka ce tana ƙara ma jiki lafiya kuma tana ƙara fasaha kuma tana yaye bakin ciki da damuwa wa yusalliya salatul khashi'ina kuma in zai salla yayi irin salla ta masu khushu'i masu kaskantar da kai ga Allah ya kamata sallar dalibin ilimi daban take da sallar kowa so ke zuwa makaranta ke karatu ke karanta ayoyi da hadisai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke karanta tarihin magabata bai kamata a ce dalibin ilimi na sallah ba nutsuwa ba fa inna zalika aunul lahu yin haka taimako ne gare shi ala tahsili akan tara karatu wa ta'allumi da kuma koyon karatu ce a ta'allum a nufin koyon karatu unshittu an rera min wasu baitoci li shekhil jalil da wani malami mai daraja ya yi su a zahid mai gudun duniya alhaji ana kiransa alhaji najmuddin tauraron addini ko hasken addini umar bin muhammadin ana kiransa da umar dan muhammad annasafi shine nisbarsa yake cewa kullil awamiri wan nawahi hafiza وعلى الصلاة مواظبا ومحافظا وطلب علوم الشرع واجهد واستعن وبالطيبات تصر فقيها حافظا واسأل إلهك حفظ حفظك راجبا في فضله فالله خير حافظا yake cewa kun ɗalibin ilimi ka kasance hafizan mai kiyayewa lil awamiri ga duk wani umarni na Allah subhanahu wata'ala ko na manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani umarni da ya zo maka to ka zan mai kiyaye shi wannan wahi da hane-hane ababen da Allah ya hana ababen da annabi ya hana to ka kiyaye hannun sannan ka zamo wa alas salati ga sallah muwaziba mai dagewa akan sallah wa muhafiza kuma mai kiyayewa karka kuskura ka dinga sakaci da sallah watsulur ulumar shari'i kuma in za ka yi karatu ka nemi ilmomi na shari'a shine awwalan in ka nemi ilimin shari'a ba laifi ka nemi na duniya amma ka nemi ilimin duniya kadai ba ruwanka da ilimin shari'a to wannan ba daidai bane wajhat ka yi kokari sosai wasta'in ka nemi taimakon Allah bi tayyibat da furta kalmomi waɗanda suke kyawawa irin su zikiri salati tasbihi hailala da makamantansu shine at-tayyibat ana son ɗalibin ilimi ya zamo mai yawan zikiri ga Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan istighfari waɗannan abubuwa da muke wasa da su manya ne ko su kaɗai kan rike to insha Allah Allah zai biya ma bukatocinka tafsir da haka zaka zamo faqihan malami hafizun ko ba malami kawai ba hafiz wanda ya kai mataki a kira shi al-hafiz wanda duk hafizal uluma kullaha duk wani ilimi ya kiyaye shi was'al ila haka kuma duk da haka bayan kayi karatu ka roƙi ubangijinka hifza kiyaye hifzika har da kai bayan ka sha karatu ka shanye ka shanye to karka dogara ga dubaraka ka ce ya Allah wannan abin da na sha na haddace Allah ka kiyaye ni shi yanzu duk sanda na buƙace shi zan same shi haka magabata ke eh ragiban kuma ka zama mai kwaɗayi fi fadalihi akan falalar Allah kullum matsayinka na ɗalibi to karka ji ilimi ya ishe ka domin fallahu shi Allah subhanahu wa ta'ala ala khairun hafiza shine mafi alkhairin mai kiyayewa kamar yadda ya zo a ƙur'ani wa qala aidan rahimahullahu haka shi wancan da ya sake faɗa Allah shi masa rahama أطيعوا وجدوا ولا تكسلوا وأنتم إلى ربكم ترجعون ولا ولا تهجعوا فخيار الورى قليلا من الليل ما يهجعون yace ati'u ya ku dalibai ilimi ku zama masu da'a ga Allah ga dokokin Allah subhanahu wata'ala da dokokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajiddu kuma ku yi kokari akan haka wala taksan kar ku zama masu kasala ba son dalibi mai mai kasala wannan yana kawo aibi wa antum domin ku ɗaliban ilimi tarji'un kuna masu koma ila rabbikum zuwa ga ubangijin kuma Allah shi muku hisabi akan wannan abin da kuka yi wala tahja'u kada ku kwanta ku yi bacci ku yi ta bacci cikin dare domin fa khiyarul wara mafi alkhairin halittu qalilan min al-layli ma yahjabu kaɗan ne daga cikin dare suke bacci haka Allah ya faɗa ko ba haka ba a ƙalilan minan laili ma ya hajji wadda ana kiransa a likitibas a ilimin balaga a ɗan ciro wani abu na aya haka ko hadisi sai a sa cikin wake wayan bagi ya kamata ga ɗalibi an yi tashiba daftaran ya ɗan rike wani ɗan ƙaramin littafi na shi ala kulli halin kuma kowane hali duk inda yake wannan karamin littafin yana tare da shi yana aljihunsa an gani yawa dan karamin littafi ne haka na rubutu ba na karatu ba littafin rubutu le tali'ahu saboda ya dinga lalleka abin da ke ciki sannan kuma in ya samu wani abu kuma shi rubuta wakila an ce mallam ya kullahu daftarun duk ɗalibin da bai zamo da ɗan ƙaramin littafi ba fi kunni a cikin hannun rigarsa lam tasbutul hikimatu fi qalbi to ba za a samu ilimi ya kawo a zuciyarsa ba sai ka kai matakin da duk inda hake littafin kana nan cikin aljihunka ko hannun rigarka su can da magabata ba sa aljihu sai dai a yi hannun riga katon riga can ciki sai a yi wurin dangane littafi sau da haka da an samu ya fursa ko kasuwa ake ko ina sai a ɗan zago littafi ana dudduba to sun ce duk wanda bai yi haka ba to ba za a samu alhikima ana alayil ba za a samu ilimi ya tabbata a zuciyarsa to kun ga sai mu gyara ko wayan bagi ya kamata an ya kuna ya kasance fit daftari a cikin wannan karamin littafin bayadun akwai wurin da yake fari ne kal babu baki wala ba rubutun komai me hikima haka ya katuba fihi ma sami'ahu min afwahi min afwahir rijali saboda ya rubuta abin da yake ji daga bakunan malamai da yana yawa ya biyo sai ya haɗu da wani malami su ɗan tsaya su gaisa suna tattauna sai ya ji malami ya faɗi wata fa'ida sai ya zaro littafi ne shi rubuta ba sai makaranta ba ko bisa gobe ka ci fa'ida to yi ƙoƙari ka rubuta ta za ta amfane ka za ta amfane ka komi da dadi amma mu yanzu ɗaliban ilimi sakacinmu ya yi yawa ko sai a yi ta faɗa abubuwa masu tsada amma muna bari suna wucewa waɗanda da za mu riƙe su muna muraja'ansu muna tattara muna tattara cikin ƙanƙani lokaci za ga abin da za ka tara da ilimi yana da yawa wa yastashiba almahabarata kuma ya halarci zama tare da abin rubutu a wancan lokaci ta wai da ya ake amfani da ita yanzu da ana amfani da bayro to kullum a matsayinka na ɗalibin ilimi kana da bayro alƙalaminka cikin aljihu da kaji wata kalma sai ka yi kokari ka rubuta ga wannan farin littafin da babu komai a cikinsa don ka'ida littafin karatu ba a son ana rubutu cikinsa wannan yana rage albarka ilimi liyaka tuba ma ya sami'u saboda ya rubuta abin da yake ji wa kadi zakarna hadisan hilal bin yasar mun karan mun ambaci hadisin hilal bin yasar akan falalan tawada wanda muka ce ba hadisi ne tabbatacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi sahihi da ya tabbata akan falalar tawara eh duka rawayoyi ne masu rauni faslun fi ma yurisul hifza to wannan fasali zai karantar da kai abin da ke haifar da harda rike karatu mene in kai yi shi wannan kowa na so ko in kayi karatu ba haba kai ba a'a kayi yanzu abin da zai rike karatu ta yadda ba za ka manta ba shi wanda bai karatu ba da shi ake ba ko wanda bai iya hada to sai a ji su wa'inda muke akai sai mu ƙara wa'inda suke sababbi sai a rike wa aqwa asbabil hifzi to kaji fa mafi ƙarfin dalilin da ke sa a rike karatu aljiddu ƙoƙari eh shi ne magani na farko ƙoƙari in har babu ƙoƙari to an samu matsala wannan akawal asbab duk wani abu da za ka yi to wannan shi ne raƙabul awal ka zama mai ƙoƙari akan karatu wal muwazabatu da kuma dagewa ba wai da ka haddace abu shikenan ka hita batun sa a ka dinga waiwaya ta aji an ce waiwaye adon tafiya to wata qalilul gizai da karanta abinci shi ma yawancin abinci yawancin abinci ko cika ciki sosai wannan yana haifar da balidanci da ƙiƙanci da takwalci da ɗalibi ba a son yawancin abinci kuma ba a son in za a ci kuma a ci da yawa an fahimta duk sanda ba ka je yunwa ka ci abinci kuma in za ka ci karka ci har cikin kai ci ka bam to an samu matsala gaskiya wannan yana cutar da kwakwalwa eh to sai a kula ko wa salatul layli da kuma qiyamul layli ita ma tana sa tana haifar da harda tana sa karatu ya tsaya wa qira'atul qur'ani da yawan karatun qur'ani eh da yawan karatun qur'ani min asbabil hifz shi ma malamai sun ambata yana daga cikin dalilan da ke sa a samu harda a samu karatu ya zaunu da an neme ka shi ba sai ka ce ku bari ya ɗauki littafi ba kila kai an mace laisa shay'un babu wani abu azyada lil hibz wanda ya fi kawo ƙari game da rike karatu min qira'atil qur'ani kamar yawan karanta qur'ani amma nazaran ana duban qur'ani ba karanta shi hizan ba domin qira'atul qur'ani nazaran afdal min qira'atihi hifzan in dai ba a sallah ba duk inda zaka karanta Qur'ani in dai ba cikin sallah bane to ka duba bakin da kake karantawa yafi falala kuma yafi lada hatta lada yafi saboda ka karanta shi a matsayin ka haddace shi yasa manya manyan magabata mahaddata Qur'ani ba sa karanta Qur'ani haka kawai sai an duba mushafi domin karatun ibada kuma kallon karatun ibada kaga akwai bambanci to ashe karatun da ke sa a samu haddan karatu na ƙur'ani ba karatun harda ba ba karatu haddace ba karatu nazaran wanda shi ma wannan akwai matsaloli ko wa qira'atul qur'ani nazaran afdal karanta qur'ani ana kallon bakin qur'ani yafi falala wara'a shaddadu shaddadu ne ba shaddadu ba eh wannan alif tsakanin dalin guda biyu take wara'a shaddadu bin hakimi shaddadu bin hakimi ya ga ba'd ikhwanihi wani daga cikin yan uwansa fil manami a cikin bacci ba da wafati bayan ya rasu shi dan uwan nasa faqala sai yake tambaye sa ayu shay'i wani abu ne wajadtahu anfa'a kassane shi shine yafi amfani qala sai ya ce qira'atul qur'ani nazara karanta ƙur'ani ana kallon bakin ƙur'ani kuma ya ƙuli shi wannan mamacin kamin ya rasu yana faɗa inda raf'il kitabi lokacin da zai daga littafi ya karanta zai ce bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidina wa dahara ad-dahirina waya ƙulu ba da kulle makatu to wannan ita yake karanta duk sanda ya ɗauki littafi zai karanta shi wannan bawan allan da ya rasu ga ɗan uwa ne shaddad ya yi mafarki ya gansa suna tattaunawa yake tambaye su wani abu ka samu ya fi amfani tun yanzu kai ka koma hannun allah ya ce abubuwa biyu ne abu na farko karanta ƙur'ani ana kallon baki na biyu kuma duk sanda zan karanta littafi a rayuwata kamin in rasu nukan yi wannan addu'a bismillahi da suna Allah wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ya tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma wala haula babu dibara wala quwwata babu karfi illa billahi ali sai ga Allah madaukaki al'azimi mai girma al'azizi mabuwayi al'alimi masani to haka an karwaito yana karantawa wannan zai zo cikin ɗaya daga cikin ayyukan magabata eh kai ma kana iya gwadawa ka gani hmm eh a ko kaji an keɓance liram ilgita duk littafin da zai karanta ba ma sai ƙur'ani kaɗai ba adada kulli harfin kuma wannan ya zamo adadin kowane harafi kutuba da aka rubuta wa yi kutabu da za a rubuta nan gaba abadal abidina wato har abada har abadan abada in ji bahaushe shi ne abadal abidina wadaharar dahirina kuma tsawon zamanin zamun nan tsawon zamani ma'ana har abada duk wani harafi da za a sake rubutawa wannan tasbihin da ni da hailala da takbiri wato ya zan adadin wa'annan harufa ɗin ko baƙaƙen waya ƙulu kuma yana faɗa ba da kulle makatuba bayan duk lokacin da ya sallah farilla amantu billahi na yi imani da Allah alwahidi wanda yake shi kaɗai al'ahadi makaɗaici alhaƙi wanda yake na gaskiya wahada hula sharika lahu bai da abokin tarayyar sai shi wa kafartu bima siwahu na kafurce ma abin da ba Allah wa yi kusiru salata ala nabi kuma yana yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahu rahmatul lil alamin domin shi annabi rahama ne ga duniya ma gaba daya kamar yadda Qur'ani ya ambata qala ash-shafi'i radiyallahu anhu al-imam ash-shafi'i Allah shi masa ya ƙara masa yadda ga abin da yake cewa shakautu ila waqi'i su'a hifzi fa awshadani ila tarkil ma'asi fa innal hifza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li'asi al-imamu shafi'i mutun ne wanda Allah ya ba kwakwalwa ya ba zakai ga sauran hadda sannan an haddace kuma baya gudu shi yasa ya haddace ƙur'ani cikin wata uku ya haddace kitabul muwatta ku jibi girman kitabul muwatta amma ya haddace cikin kwana tamanin duk hadisan bayan ya haddace shi sannan ya nika gari daga makka ya taso madina zuwa karatu da yanzu a fara karatu ba wai an yi karatu da sannan ya je zauna gaban imamu malik duk abin da ya haddace na waɗannan kuma ya karanto shi ya dawo to kaga akwai ƙarfi har da ko babu to ana nan daga baya sai ga abubuwa sun barkace masa in ya zo ya har da ya har da kudu safi aka wayewa ta zubi bayan da ya saba ba abin ya dame shi sai je samu babban malaminsa da ake kira wake ibn jarrah babban malami ne wake'u ibn jarrah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi sai kai mai kokin ga halin da yake ciki yace to tabbas akwai sabon da kake wa Allah baiwa Allah shi ma uku ba haka kawai yadda su masu kyasa suke kawo yake haka to muku ce saboda haka kai nazari akwai wani abu wanda kake wa Allah wanda Allah bai so sai maka hukuma da wannan shi da aka ce sai ce to shi dai gaskiya ya san kwanaki da suka wuce ya je kasuwa ana hunturu sai wata mata ta gitta gaba gare sai iska ya buge zaninta sai ya ga kwabrinta ya ce sai na kalli kwabrinta sai wakilu ya ce to ka ji dalili ka ji dalilin da yasa an kai ma uku ba har da katan lalace to daga nan sai ya alkawali har shigar duniya ba zai koma zuwa kasuwa ba tun daga wannan lokaci ya rubuta yawa Allah alkawali har shi mutu kasuwa kasuwa ba za ta kawo mai matsala ba to shi ne bayan ya dawo sai yake rera waɗannan baitocin to amma akwai maganganu ita game da wannan kissa don abinda an matsala har yanzu an kasa samun isinadi zuwa ga shi al'imam shafi a gani ba a samu almajiransu sun ruwaito zuwa zuwa gare shi tabbas ya faɗi wannan magana ba to shi yasa wasu ke raunana kissa din a suke ganin cewa kissa zuwa gare shi bata tabbata ba to amma akwai wani sa'ansa shi kuma ana kiransa aliyu bin khasharaf shi ma ɗalibin wakilu ne to shi ko an samu isnadi tabbatacce zuwa gare shi shi kuma ya faɗi irin wannan magana to shi yasa malamai wasu suke cewa kenan kissar ta auku ne ga shi aliyu bin khashram ba ga shi al-imam shafi'i ba domin shi al-imam shafi'i babu isnadi zuwa gare shi amma shi ali bin khashram an samu akwai salsala kamar yadda ya zo cikin shabul iman na al-imam al-baihaqi ya kawo kissar haka nan al-khabib al-baghdadi akwai wani babban littafi na shi aljami'u li akhlaqir rawi wa adab sami yana magana shi ma akan dalibin ilimi da malami to ciki shi ba ya kawo kissat kuma ya jingina ta da isnadin ta har zuwa ga shi Ali bin Khashar to haka shi isnadi ya tabbata gare shi ina batar an fahimta so da haka zai iya yiwa kowa abin ya auku gare shi amma dai babu isnadi zuwa ga shi al'imamu shafi amma abin da wasu ke cewa shi al'imamu shafi bai yi karatu wurin waki'u ba ta wannan kuskure ne ko su malamai konan najeriya na saurari wani kasan na wani malami da ya karyata haka to malamai sun tabbatar wayanda su suka yi tarihi ga shi al'imamu shafi akwai al'imamu bai haƙi ya rubuta littafin manaƙin shafi a ciki ya tabbatar da cewa al'imamu shafi ya yi karatu wajen wakilu haka fakharuddinin razi shi ma ya rubuta littafi manakibu shafi shi ma ya tabbatar da haka sannan in mun koma tarihin rayuwarsu da shekarun haihuwa za mu ga cewa sun rayu domin shi wakilu an haife shi shekara hijira na da ɗari ɗaya da ashirin wasu ce da takwas wasu ce da tara aka haife shi sannan ya rasu shekara na da ɗari biyu da ainihin shekara ɗari biyu da hudu Allah ya karbi rayuwarsa shi kuma limamu shafi an haife shi shekara na ɗari ɗaya da hamsin ɗari ɗaya da hamsin kaga tsakanin haihuwa wakilu da shi alimamu shafi ko dai zan shekara ashirin da ɗaya ko shekara ashirin da biyu to kaga duk wanda ya baka shekara ashirin da ɗaya ko da biyu zaka iya rayuwa zaka iya zamani tare da shi ko ba haka ba sannan ya rasu shi alimamu shafi shekara ta ɗari biyu da bakwai in gani wanda tsakanin mutuwar shi wakilu da al'imamu shafi'i shekara bakwai to kaga ba a cewa bai yi zamani tare da shi ko bai yi karatu tare da shi musamman a zamaninsa shi wakilu babu kamarsa kuma irin yadda al'imamu shafi'i yake da kwaɗayin ilimi a ce bai yi karatu wajensa ba to wannan fihi nazarin akwai abin dubawa a ciki saboda haka ba an raunana kissa ba ne don bai yi karatu wajen wakilu ba a'a an raunana kissan ne saboda ba mu samu sanadi ba mu samu salsala ba haddasani ko haddasana ko akhbarani ko akhbarana ko anba'ani ko anba'ana ko rawaina ko ruwina ko rawaitu wannan shine ba a samu har zuwa ga shi shi shafi an gani shi yasa su malamai suka ce kenan isna kenan kissa tana da rauni zuwa gare shi amma shi ali bin khasharam shi ta tabbata haka ta faru gare shi kun gane bambancin abin yawa to in ka jingina mai shafi ka ce to amma babu isnadi eh kuma dole ka yi bayani a matsayinka na mai karanta ba ko ba haka ba to haka zaka samu kuma da yawa wasu suna ambatar baitocin kuma suna jingina masa in ka samu littafin diwanul imamu shafi sun kawo baitocin wani babban littafi da aka tara waƙoƙi a limamu shafi aka rubuta shi gane da kyau ɗalibin ilimi ya sai shi sai dai wasu baitocin sun tabbata gare wasu baitocin kuma an jingina mai ne ba su tabbata ba an fahimta to sai a kula da wannan amma shi ali bin khashrab shi tabbata ya tabbata wagga matsala ta same shi ya ji ya kai ma waki'u kuka kuma waki'u ya gaya mai to saban Allah ya maya in kana son har da ka ta dawo to ka daina saban Allah to shi ne yake cewa shakautu na kai kuka su a hibzi munin hardata ko lalacewa hardata ila wake zuwa ga wake fa'ar ni sai ya shirya da ni ila tarkin ma'asi ya ce to ka ba saban Allah kana son in kayan hadda hadda ta tsaya karatu ya tabbata to ka daina saban Allah kenan cikin abin da ke sa hadda ta tsaya akwai tarkul ma'asi shine mahallin shahid fa innal hifza domin har da karatu fadlun min ilahi falala ce daga Allah ubangiji mahalicci wa fadlullahi ita kuma falala Allah la yahuda li as ba a bayar da kyautar ta ga mai sabon Allah sai dai daudar duniya ita kowa na iya ba amma ba ba ba ba ba falala ba ta ilimi ko alama wasiwaku yin asawaki wa shurbul asali da shan zuma wa akalul kundiri da cin wani icce da ake kira kunduri ma'as sukari idan mutum ya hada shi da suga ko wani abu mai zaki wa akalu ihda wa 20 zabibatan hamra'a da cin inabi ashirin da ɗaya kulla yawon kowane yini alar reke tun kamin mutum ya ci komai to yuri sulhifza duk cin waɗanda abubuwa da shansu yana sa har da yana taimakawa game da rike karatu yawan asawaki an gani ɗalibin ilimi ko mai karatu to ana son kullum ya zama mai asawaki haka yawan shan zuma shi kundur a asalin iccen ba mu da shi wani icce ne mai kaya haka amma in ka je irin su kano haka yan sudan na tahowa da shi masu islamic medicine din nan suna sayar da 'ya'yansa an gani to in ka sai 'ya'yan nan kaddaka su kana hada su da zuma kana sha to wannan shi ma yana taimakawa kuma ana kira ne al-luban shajaratul luban eh shajaratul luban suna kira ne da wannan su da kaje in kaje ka gaya musu za su baka kaje kasuwar kurmi akwai yan sudan da ni sani suna suna tahowa da shi to shi ma yana yana taimaka amma ban san sunanta da hausa ba don ba mu da ita na yi ta bincike wata rana akwai wani da ya zo mana da gayyanta mun kai ta tambayar da cijaware kowa ya ce bai santa ba to ba mu gano sunanta da hausa ba amma dai tunda ana samun kasuwa sai ka bincika Eh, ko ka ce a baka lu- a luban ko ka ce a baka kundo duk da sun tafi shahara da luban din don kunduro suna cewa faransanci ne faransi ne to haka cin zabibi goma sha ɗaya amma zabibin wanda yake ja ba baki ba kala biyu ne akwai ja akwai baki akwai fari to ja za ka nema kullum da safe allah ta waye kamin ka yi brush shine ma'ana alar rik kamin ka ci komai sai ka ci kwaya goma sha ɗaya ashirin da ɗaya to insha Allah za ka samu harda to ina masu neman magani to wa yashfi min kafirin min al'amrad kuma shi kundur a zabibi kai shi zabibi yana warkar da da yawa daga cikin al'amrad cututtuka wal asqam da rashin lafiyoyi ba wai haddade zai kawo maka ba hadda lafiya da cututtuka da malamai suka lisa ba za su kai kusan takwas irin su hawan jini irin su ciwon kansa irin su basir irin su ciwon zuciya da makamantansu duk cin zabibi ashirin da ɗai kullum shi ana ana samunsa ko na ana samunsa kasuwa Eh, amma ka samu jashi adda wuya inabi busasshen inabi shi ake kira inabi kowa da zabibin baka zai baka san inabi baka san zabibi ba ka je inda masu islami mai isa ka ce su baka zabibi in ya bushe a kira shi zabibi in yana ɗanye a kira shi inab to shi ma yana taimakawa an gane ko sannan abu na gaba wa akalu ma yuqallilul balgama da cin duk abin da zai karanta ma majina shi ma yana yana taimakawa wajen harda don ita majina abin da a haɗarinta in babu ta matsala mutum bai iya rayuwa in kuma ta yi yawa in ta yi yawa kuma sai ta lalata kwakwalwa sai ta mai da mutum balili shi yasa duk wannan majina ta wayawa da waya ka same sai ka same da yawan mantuwa mantuwa Eh, mantuwa har ta ta ta zaka ce ta raina wayo to ba laifinsa ba ne rashin lafiya don mantuwa ciwo ne so haka duk abin da ka san na rage majina irin kamar busassan masa haka ko ko busasshe gurasa ko biredi kan zo kuma ta ni ba zan an zo na magana ba ba fa mura irin magana muka yi ba ba ita aka magana ba ba mura ba a gani yawwa ba irin magana ka kama mutum shi ta tari ba ita ake magana ba majina wagga da kake kakowa ka tasowa ita muke magana balgam an ka ce to ina kan roito mana cewa ƙazo na magana a'a ba shi ne tambaye ka ba ina kan ruwaito muna koko shi fahimta ce duk abin da ka sa a sha ruwa yana maganin majina haka ya fahimta to ai ruwa na cikin abin da ke kawo majina eh a to yanzu in mutum ya ci kanzo me zai haifar mai in mutum ya sha ruwa me zai haifar masa ko ko shi kanzon haka mini mutum ya ce yana haifar mai da majina duk dai ka'i da dambaliya to yanzu dai sai ka je ka a bincika in kanzo na karanta majina shi kenan sai a yi ta ci ni dai ban karanta ba amma dai na karanta an ce busassan basa da busassan gurasa da busasshen abin da biredi duk waɗanda suna suna rage majina ta cikin jiki Eh, an gani? ba ka san gurasa ba sai ka tambaya hausa yanzu dai ba kaji ba sai ka rubuta tunda komai ma sai kun rubuta ko sai ka rubuta to shi ke da warru tsubati da kuma cin abin da ke karanta wa mutum ɗanyantaka an gani shi ɗanyantaka wani abu ne ruwa-ruwa haka cikin jiki su ba ruwa ba kamar lamniya-lamniya haka suke yawo cikin jikin mutum da kwakwalwar mutum to su ma suna rage basira suna sa kwakwalwa ta kasa rike abubuwa suna sa yawan mantuwa shi ma abin da ke haifar da shi shan alma'i'at irin shaddu wani abu wanda yake ruwa ne haka gani shi ke haifar da shi in sun kai yawa to ya ce yazidu filhibzi kiyaye haka yana karawa game da rike karatu wa amma ma yurisun nisiyana amma abin da ke gadar da mantuwa falma asu sabon Allah duk wani aiki da ka sani na zunubi yana haifar da mantuwa in baka tuba ba kaga magana ta kare wa kasaratu zunubi da yawan zunubai wal humum da damuwa ita ma damuwa tana sa yawan mantuwa tana sa kwakwalwa ta tushe wal ahzan da bakin ciki ke za ba son dalibi na na shiga damuwa ba hasala ba kai eh hasala wai an yi gaba sai mutum sai ka gaya eh to ku ba sai ku dinga karatu hausa ba tunda ana rubuta littattafai na hausa sai ku dinga karantawa sai in ga inda karatu ya amma sai ka ga mutum ya yi wani rarage ne haka to sai a kiyaye eh sau da haka ɗalibi duk abin da ka sai na haifar ma da damuwa to gaskiya ka nisance shi mun karanta damuwa ma har jiki kashewa ta kai ta kashe zuciya ta kashe kwakwalwa amma fi umuri duniya damuwar na in ya takaita ne a rayuwar duniya cikin iko Allah kuma yan rayuwar lahira ce kuma ba matsala wa kasaratul ashgali da yawan shagulgulla shi ma yana gadar da mantuwa za a ga shi koyo shi busy da ta mai magana sai ka ji ce wallahi busy ne ya zan network ke ko to Allah ya taimaka wannan dai wal ala'iki da kuma kulla alaka yana da hannun kungiya kaza shi ke kaza kwamiti kaza shi ai shugaba wuri kaza shi an sakatare wuri kaza ya je wurin mutum wuri kaza haka alaƙoƙi al'alaƙat yana hulɗa da wani yana hulɗa duk wayan ga abubuwa suna haifar da mantuwa kuma wannan gaskiya ne sau da ɗalibin ilimi ya taƙaita ma kai ne alaƙa musamman wadda ba ta da alaƙa da karatu ko lahira sai wadda ta zalla budda eh to don ka san shi akwai wani shi kowa aboki ne na kowa aboki ne na ya za ka yi da mutane haka wa kullum ma yazidu fil balgami duk abin da ke ƙara majina to yurusun nisiyana yana haifar da mantuwa duk abin da ke sa majina ta yi yawa ga jiki to yana haifar da mantuwa saboda haka irin su ruwan sanyi duk ka nisance su ka ɗan samu ruwa masu zafi-zafi ba sosai ba haka ka dinga sha sun fi sa lafiya وقد ذكرنا حقيقة ما أنبت أنه لا ينبغي للآكل بكما تجمع هنكلي با أن يهتم لأمر الدنيا يا دامد لمر الدنيا كان طالب ilimi kuma abin duniya ya dame ka li'annahu yadurru saboda wannan yana cutarwa wala yanfa'u baya amfanarwa wa humumud dunya damuwar duniya la takhalu aniz zulma fil qalbi ba za ta kadaitu daga duhu a cikin zuciya ba wa humumul akhirah damuwar lahira la ta khalu anin nuri fil qalbi ba za ta wofinta daga haske a cikin zuciya ba wa yadhharu asruhu fi salati kuma hasken zuciya tasirin sa yana bayyana a cikin sallah ma'ana za ka ga sallar sama da banci wa hammud duniya damuwar duniya yamna'uhu an alkhairi zai hana masa samun alkhairi wa hammul akhira damuwa ta lahira to ya hamiluhu alai zai dora shi ma sama alkhairin gaba daya wal ishtigalu bis salati daga da shagaltuwa da sallah al khushu'i akan tsoron Allah ko tawadu wa tahsilul ilmi kokarin tare ilimi yanfil hamma yana kore bakin ciki karatu da hangani yana kore da ko damuwa ta yi ma yawa kama karatu dai za a ga kawar ki a kayan shi ke nan wal huzna da bakin ciki kama kala shehu kama yadda wani malami ya faɗa al'imam nasir ibn al-hasani al-mirginani fi qasidatin lahu wata rana ya shiga wani yanayi sai yake ba kansa shawara da sauran ɗalibai yake cewa ita ne na husan bi kulle ilmin yuhtazan zakal ladhi yanfil hazan wa ghayruhu la yu'taman a wata nuskan zaka ga an sa ista'in nasrabna hasan eh ba ita ne ba ista'in ma'ana ka nemi taimako itani ka kula ka kula nasrabna hasan bi hasfi harfin nida ay ya nasr ya kai nasaru ibnu husayn ma'ana ka kula ya kai nasru ibnu hasan ba husayn ka kula ko ka nemi taimako bi kulli ilmin ga kowane ilin ilimi yuktazan wanda ana tsare shi ana kiyaye shi ana haddace shi in kai haka zaka allazi yanfil hazan wannan shi zai kore ma bakin ciki duk ilimin da ana bukata a haddace shi to ta samai shi yasa kun ga muka sale da tabai muka ce ayi ta harda to duk wanda adda wata damuwa za ta gudu har da za ta kore za ta ba ta takardar sallah amma in kai ko ba kai ba shi ke wa gairuhu amma wani wani ilimin da shi ba har da ake yi ba to layi utaman wannan ba a amincewa kan cewa wai yana kore bakin ciki in dai dai ka buɗe littafi ne ka karanta ka ruhi to wannan ba a alamun cewa kan cewa yana kore damuwa ilimin da ke kore damuwa na harda saboda abin da ya sake kore damuwa ka shagaltar da kwakwalwar da wani abu wanda wannan abun zai mantar da ita damu sau da haka ilimin da za ka haddace shi ake magana ana waƙalar shekul imam al'ajal najmuddin umar ibn muhammad an nasafiyu fi ummi waladin lau to shi yana da wata bauya sun samu 'ya'ya tare da ita boyan nan kuma yana ji da ita saboda allah ya ba ta kyau to sai Allah ya jarabe da santa kuma shi ga ɗalibin ilimi sai ya ga tana batun ta kawo mai matsala kasan mata na da jan hankali da kasa wasa budurwar nan to tana raba ka da musamman ita in ba ɗaliba ba ce to sai ke rere wasu baitoci game da ita salamun alaman tayan من تيمتني بظرفها ولمعة خديها ولمحة طرفها ثبتني وأصبتني فتاة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها فقلت زريني واعذريني فإنني شغفت بتحصيل الألوم وكشفها ولي في طلاب العلم والفضل والتقى جنا عن جلاء الغاليات وعرفها yake cewa buya Allah salam an koma soyayya ce salamu aminci ya tabbata ala akan wannan da man wannan da tayya yawon adda shadda ba bimin ba sai a gyara man tayya matni wadda ta mai da ni kamar bawa bi zarfe ha saboda tausasawar halayenta saboda ta- ta- halayenta masu taushi ta mai da ni kamar bawa ma'ana sai abin da ta ci ita fa abuya shi ai shugaba amma saboda wasu wa- wa- wa- wasu halaye da take da su eh, da taushin halitta da Allah ya bata to sai ta mai da shi kamar bawa bizarfiha akwai nuskan da bizarfiha da za'un wata nuskan kuma bizarfiha amma zarfiha din ya fi kyau sai a wata'un digo ya ce walan ma'ati khaddaiha da kuma hasken kumatunta walam hati farfiha da kyawun kyallen idanunta to shi yasa ta mai da ni kamar bawa kuma ya ɗalibin ilimi ne ya ce kai fatatun wata irin yarinya ce malihatun mai kyawun fuska sabbat ni ta mai da ni bawa wa wa- wa- wa- asa- wa- wa asbat ni kuma ta karkatar da ni ga abin da take so abin da take so shi za a yi ni ba wai abin da nake so ya ce ta hayyaratul awham duk wasu tunane-tunane na sun ɗimauci fi kunhi wasfiha akan in iya bayani game da hakikanin siffar wannan matan tunane na ya ɗimauci ban iya bayani hakikanin siffarta amma daga ƙarshe hankuri ya bata fa qultu nice da ita zarini ki kyale ni wa azurini ki min uzuri fa innani nima shugiftu an lullabe zuciyata bi tahsilil ulumi da son tare ilimi kuma ba su haduwa Eh, ba za su haɗu ba Hmm? son mata da son tare ilimi ba su haduwa sai an raba su Eh, ka nemi ilimi sannan daga baya ka so wadda za ka so wa kashfiha da kuma yayi ilmomin nan duk wani ilimi da ke bukatar mai zurfi sai an yaye mai lullubi to ki bar ni an kawata zu an lullubi zuciyata da son waɗannan abubuwa guda biyu to an ce hawaƙa take yi akwai wasu waƙoƙi da take rera mai masu daɗi yana jin daɗi sai sai ce da ita wali ya tabbata gare ni ginan ko ba can ginan wadatuwa an daga barin gina irganiya sauraren waƙar mata masu waƙe wa arfiha ko kuma ƙanshinsu da ke kaɗawa ina nake da wannan da wadatuwa sai ka dawo baya fi tsilabil ilmi Eh, a cikin neman ilimi wal fadli da neman falala wa tuka da tsoron Allah so da haka waɗanga abubuwa guda uku to ina da wadatuwa a kansu game da barin duk wata yarinya ko su 'yan mata eh, da suke rera waƙoƙi ko kuma alghaniyat 'yan mata waɗanda suka wadatu daga barin ado akwai matan da su saboda kyawunsu in ma sun kai ado sai su rage kyau ana kiransu alganiyatu an gani su su yawa su ba su ba su bukatar su yi ado to shi da zai iya ɗauka fassara na biyu ne ina da wadatuwa akan neman ilimi da falala da tsoron Allah akan sauraren eh ‘yan mata waɗanda suka wadatu daga baran ado wa arfiya ko ƙamshinsu da ke kaɗawa kamar irin ‘yan matan aljanna su- su ba sa ado don adon wani na ƙasu ne gare su ba su wanka ba su shafa kwalli ba su shafa hoda da waye waye su to mat- matar da haka ana kiranta alghaniya ko algawani eh, jam'in su, algawani eh, saboda su sun wadatu daga barin ado in ka gama cina ado to akwai matsala Eh, eh, ba ta da kyau sosai tana neman kyau ya karu ko? Mhm. amma asbabu nisyanil ilmi to daga ci- amma dal- daga cikin dalilan da ke sa a manta ilimi gaba daya fa aklu kuzbara akwai cin wani ice da ake kira kuzbara shi ma itacen larabawa ne an ce daga shekara sai shekara yake yi in ya fito a lokacin shi ya mutu kuma sai wata shekara kuma ya sake fitowa to yana zaki gari shi ma ana samu ne islamic medicine in ka je ana samun shi yana da zaki to kai hatara da shi ana samun shi sosai shi da kaje ka ce a baka kusbara ana magunguna da yawa da shi ana maganin ciwon ido maganin ciwon daji makamantansu amma dai cinsa to yana haifar da mantuwa wa akalu tuffahil hamid da can cin aful wanda yake mai yami ko mai mai ɗaci wanda bai nuna ba duk aful ɗin da bai nuna ba to cin sai na haifar da mantuwa don aful ɗin bai nuna ba to zaka ji ɗaci gare shi shine alhali wan nazru ila maslubi ko kuma kallo zuwa ga mutumin da aka tsire shi aka rataye shi saman ice ko dutse ko wani abu to tsura mai ido kai ta kallo shi ma yana haifar da shi na haifar da mantuwa Allah ya gabata musu wa qira'atu lauhin quburi ko karanta allon kabarburra ira zo kabarin wani a rubuta sunan a ce wannan alhaji wani wannan sarki wani to karanta wayannan sunayen yana haifar da mantuwa wal mururu baina qitaril jimani ko gittawa tsakanin jerantattun raƙumma an kaga raƙumma sun jero sai ka gitta gabansu ya yi rayuwar da wadda sai ka ya tara shi yasa wasu malamai suka ce mafi yawanci masu ta'ammali da raƙumman daji da za a sun yi kowa ta kwalci da bushewar zuciya irin buzaye din nan na daji za ka ga babu rama kuma babu abubuwa suke da kasar irin na raƙumma sai Allah ya kyauta wa ilqa'ul qamli alhayy ko mutum ya jifa da kwarkwata kiya mun san kiya ko eh tana raye mutum ya jifar da ita to shi ma yana haifar da mantuwa alal ardi akan kasa in ma zaka jefar da ita ka kashe ta bayan ka kashe sai ka sai ka jefar da ita wal hijamatu da yin kaho ala nuqratil kafa akan kololon nan na kiya kiya kai na baya nan da an ce nan kwakwalwa take inda karatu ke shiga eh to kakka yadda ai ma kaho wurin ya yi baka wurin nan ka tashi aiki kullu a bala ya ce dukkan su turisun da siya da suna haifar da mantuwa haka an ka an ka ji magabata na wuri wannan tajariba ne ba dasti ake kiransa ma'ana an ga wasu sun aikata haka abin ya faru sai an ka hukunta ba dasti ba ne kana yin ɗaya daga cikinsu kuma Allah ya kiyaye ka ko saboda haka yanzu mai son har da ya ji abin da zai yi ko ba haka ba wanda adda mantuwa ya ji abubuwan da ke sa mantuwa ko sai yi kaga kar wani gobe ce kuma a bashi addu'a Allah ya kira ba saboda haka sai a yi kokari a kiyaye wayanzu abubuwa shawarwari ne wasu abubuwa da aka faɗa kamar da muka ambata zai iya yiwa su zan haka ta fuskar tajriba ba dukansu ba nasi an ka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma an aikata an ga abin haka yake kamar magani ne ka je ka sassako ice ka ba ka sha ka abin sai ka warke ka sai gobe ka ji wani na cewa abin matsalan nan kaza na damu ka gani zaka ce mai to ai kaza na ma ko to ka bar haka nan a matsayin mu da ɗaliban ilimi yana da kyau duk abubuwa waɗanda ake kawo mutum ya nisance su iya kokari ne tunda mutum mawafaka yake nema ko? to nan za mu tsaya wani sati sai mu tashi fasili na ƙarshe wanda bayani akan abin da ke jawo arziki ko abin da ke hana arziki talauci ke shi malam ya rubuta shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته